أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikiman shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya ba mu damar ci gaba da darasinmu na sirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda muke cikin wannan littafin mai suna na biyu rahma wallafa alprofesor Muhammad Thani Umar Musa rijiyar lemu hafizahullahu ta'ala bayan ɗan dogon lokaci da muka ɗoka kusan takriban wata ɗaya ko sanadiyar bulaguro da ya kama mu muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka da abin da yake shine daidai kuma Allah subhanahu wata'ala ya biya mana bukatunmu gaba ɗaya ya karɓa ibadodinmu gaba ɗaya ya ba mu lahiya mai ɗorewa gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana yau muna ranar litinin takwas ga watan jimadar tsani ko? na'am jimadar akhir 1446 hijiriya wanda shine tara ga watan 12 watan Desambra 2024 ko hijiriya in sahat muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gaman katar da faɗan gaskiya da aiki da shi wannan darasin insha Allah shine zai tashi darasi na goma sha bakwai a cikin wannan littafin haka ne ko wanda idan ban manta ba darasi na ƙarshe mi'i da Isra'i wal Mi'raj za mu tashi fawaidun wa durusun durusun wa ibarun na wato Isra'i wal Mi'raj ba laifi mu dan yi tariyar baya ta minti daya akan Isra'i wal Mi'raj ko abin da ya sauwaka dai dan galgwadan tariya baya kenan mu je da rezimanta a rezime saboda an yi kusan sati nawa ba a yi darasi ba dan tuno dai inda aka tsaya Allah mana gafara idan ban manta ba muka ce wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka an rabu da shi da dare kowa ya gan shi na farko dai mun ce isra tahiya ce ta cikin dare ita ce ake ce mai isra ko subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الله سبحانه وتعالى shi ya ɗauki wannan tahiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda tsakanin tsakanin Ka'aba da Baitul Maqdis kusan mil 500 kilo ne kusan mil 495 kilo tsakanin inda Ka'aba take zuwa ina Baitul Maqdis kusan mil combien mil 500 as mil 500 babu wani 5 kilo haka ko wani abu kuma a lokacin mun riga mun san babban abin sufuri nasu na bulaguro babban abin bulaguro doki ne in garman doki an gane ko in garman doki shine babban abin bulaguro nasu wanda yanzu wannan tahiyar in kace zaka yi da doki wata nawa zaka yi aga ai za a jima to mil kusan san kilo a mota ma kusan ka a ce ka ta tsaya ka ji maka na yi ba kaɗan ba ne ba ai an gane ko a ce ka samu tseren libur ka yi ta gudu kan ka tsaya a ba an shi ma'ana yi babu eskal babu kasis babu menene to yanzu bari a ce doki ne waka sa ya doki ƙarshen gudun shi to a lokacin ba ta yadda za a yi a ce ma mutum tahiyar nan ya yi ta ami a ventikatar ma rasulullah an rabu da shi da dardasa aka gan shi ya ce ya je ya dawo lokacin da ya ce musu ajiya da dare an yi isra'i da ni an je baitul maqdis mun je wannan udus kan ya ce daga nan muka yi mi'raji aka je sama suka ce kai kai kai kai kan ya ba da labarin wai an ci gaba ma daga nan din masu kiyarda mun gane ko to ikon Allah subhanahu wataala aka kawo mala'ika jibril ya zo da dabba da ake ce mata al-buraq wadda wannan buraq din mun hadi ita iya ƙarshen ganinta nan ne take ashe ƙawarta kuma in ta daga iya ƙarshen ganinta wanda mun ga har wata ruwaya sun ce har fuka-fukai gare ta ba ita wata alfadar alfadar doki-doki haka take an gane ko halitta ce irin ta kun faikun saboda duk amma in kaga mu yanzu a ilimin zamani ko in mutum ya ce ma ya yi tahiyar mil 5 kilometer ya ji ya dawo akwai possibility haka jirgi kawai da tsaka haka hutu ka tafi ka dawo eh jirgi jirgi mil kusan mil alar zaka gani yana tafiya wallahi kusan mil alar zaka ga yana tafiya kusan duk inar yana cin mil kilometer eh a sama kaga ai ba karamin gudu bane ba yake to ita kuma ita ka sa aiko ta yi karhin jirgi ta yi karhin jirgi in daidai da kyafta ido aka ce mi ta tahi ta dawo wallahi za mu yi imani a ce ta kyamta ido saboda ka duba ka gani ita wannan misali mu ɗoka mu ɗoko wurin an tarihin annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da wata faƙada tsayar faƙala mali ya la'arar huda huda am kana min al-gha'ibin law adhibannahu adaban shadidan aw la annahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bi wajituka min sab'in binaba'in yaqin da yazo mashi daga saba'i ko ya bashi labarin inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim da yayi da bashi labarin duka wannan sai ya ce ayyukum ya'tini bi arshiha da aka tura hudhud ya wurga musu tace ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim allah ta'alu alayya wa atuni muslimin yace musu su zo su tattaro su zo suna basu mai kauya an gane ko shi ne da ya tura ba kisa ba zan mu ɗauko sama sama zan mushe da ita ba lokacin ba ne ba da ya tura a ɗauko gadon sai ya ce ya iyuwar mala'u ya ku taron mutanen nan wa zai kawo mani wannan gadon nata an gane ko ƙabla an ya tuni musulmi kamun su zo mana suna masu mai ƙauya wa zai shi ya ɗauko mani gadon nata don a nuna mata mi ikon da aka bata bai taka kara ya karya ba an gane ko kasan in kana kote kai kadai ganin kake kai kai top ne in kana share kai kadai baka shiga baka ga ka ce nizam na bai ga gari ba kana cikin kihin cikin rijiya ba abin da ka sani to dan a nuna mata wannan a huddo ta kuma a zo da abin ta abin ta ya riga ta zawa wanda take ji da shi arshin azim din nata al'arshin nata wanda take zama arshin din nata mai girma da take zama kanshi da take hawan na ikon nashi a kawo shi aka samu wani ifriti daga cikin mi aljannu ya ce ni zan kawo maka shi kamun ka tashi daga wurinka irin ya zamna yan fada daga wani lokaci haka zuwa daga sa'i zuwa zuwa marece ko zuwa rana ko kuma daga rana zuwa marece nau amma haka zaman fada kan ka tashi za a kawo maka shi annabi suleiman ya kai wannan wannan lantar gare ka ce turola aka ce nuna mashi aka kyale shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai wani wanda muka ba shi ilmin min alkitab ka duba ha wasu malamai suka ce ai wannan shi ba ma ifritu bane mutum ne sak haka ne ko ilmin min alkitab ya ce ni zan kawo maka shi qabla an yaftadda ilayka tarafuk kamun ka kyamta idan ka kare idan ka ka kyamta ido da bismillah Hausawa suke cewa ko ina kawo maka shi kawai ka je kyauta kuma gashi a wurin shi aka ce wato ismullahi al'azam ne ya karanta alladhi iza iza du'iya Allah bihi ajaba sunayen Allah madaukaka wanda idan aka roki Allah da wannan Allah ya amsa to ka san mu yanzu a addu'o'in mu ita sharadin amsa addu'a sharadin amsa addu'a da kake ganin shi dole sai kayi addu'a kana da garantin amsa za a yi bakka shakka bakka kokonto ko da wasa an gane ko kana da garantin amsa za a yi to wannan yana daga cikin sharaɗin amsa addu'a ka amma kana addu'a ka ce mun yi mun yi kawai dai a dai ƙara to a kullum muna ba da misali walillahi masalul a'la kullum muna ba da misali yanzu sai in ce duk garin nan akwai wanda ya sai bani jikka goma in ba malam ibrahim ba misali ba sai kuma malam ibrahim ya ji maganan nan ta wata hanya wani ya je ya ce mai kaje abin da wani ya ci ran nan bukatar jikka goma ta kama ni sai na zo ni ce malam ibrahim ina bukatar jikka goma ganin ku ya hana mani eh kaga ai mutum ma kenan ba ya hana ba saboda na samu garanti na ce amma sai na ce kai anya malam ibrahim ko na ji ya bani kuɗin dan kuwa anya bar da in je in gwada an gane ko Allah mana gafara to Allah yana son in saka roke shi ka sa ya kini zahiri ya kini tsantsa wato yana daga cikin wasu hadisai guda biyu wanda suna cikin ismullahi al'azam wanda idan ka roki Allah da yaqini da wannan sunayen na Allah an gane ko wato yana daga cikin hadisan da kuma ana amsa ma addu'a insha Allah an gane ko daga ciki ka ce Allahumma inni as'aluka bi anni ushhidu annaka anta Allah ko la ilaha illa antal mannan badi'as samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram sai ka koro tambayarka wannan yana daga cikin in ka roki Allah da wannan sunayen ana karba ma haka zalika ko ka ce Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka roki Allah wallahi ka sa garanti ka sa yaqini kat babu tantama sai an amsa maka eh yantakke ne ka sa garanti ka roki Allah da ikhlasi ka roki Allah da kuma ladabi da girmama Allah yana daga cikin abubuwan da ake amsan ma addawoyinka lafiya ma to ka hada addawoyin nan ka hada wannan addawoyin ka hada yaban nan ka tashi ka kalla alƙibla tsatsakiyar dare lokacin da Allah yake cewa ina mai bukatar kaza a bashi ka roƙi Allah da wannan garanti wallahi garanti duk wani matsalar ka roƙi Allah da wannan yanayin daidai wannan lokaci insha Allah kasha mu dawo kan mai nisa shi wannan ba Allah ya roƙi Allah da suna Allah madaukake an gane ko ismullahi alazam mafi girma to wannan ba Allah kaga sai aka amsa mishi ko annabi Sulaiman yana kyaftawa ya gami ya ga gado gaban shi an gane ko ya ga gado gaban shi kai tsaye kaga kuma wannan to duba ka gani eh wannan gadan da aka kawo shi a cikin kyaftawar ido akan ruwa Allah yanzu kuma wannan halitta ce ta kunfa ya kuna Allah ya turo ta mun gane ko mun gane mukaran da muka so mu dora halitta ce kawai Allah kunfa ya kuna doro ta wallahi da za a ce mana boraka ta shehu fiye da kilo miliyon nawa a kyauta ido mun yasa mun yi imani to ita buraka kenan aka zo annab sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da annabawa gaba daya an gane ko yayi sallah da su gaba daya ya jagorance su a matsayin shi na limamin su daga nan kuma sai aka yi sama da shi mi'raji mun gani ya ga annabawa ya ga annabi adam ya aka gwada mai ruhin wato hannun hagun din shi aka gwada mai ruhin wato ɗan wuta hannun dama aka gwada mai ruhin ayan aljanna an gwada ma annabi ayoyi da yawa shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya ce ma subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu dami linuriyahu min ayatina Allah ya gwada ma annabi ayoyi da yawa wannan wannan an gane ko aka je da shi ya ga annabiwa ya ga annabiwa ya ga har muka zo sama ta shidda da ya ga annabuwa Musa ko wanda daga nan aka je da shi zuwa ufuk aka je da shi zuwa sidratul muntaha har ya je wurin Allah subhanahu wataala sun madana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha an gani ko ma kazabal fuadu mara duka mun ga wurin nan ko sannan ya sauko ya zo na annabi Musa ya ce koma dai tambayo a rage ma aka bashi sallah hamsin na farko ya koma aka rage ya dawo ya koma aka rage ya dawo sai da aka maido ta nawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim saboda tausaya mana da yake rasulullah sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa ya ce koma dai sai ya koma annabi yarda ya ce koma dai ba su iyawa annabi ya ce wallahi na shi kunya ubangiji na eh na shi kunya ubangiji na sallallahu alaihi wasallam an gane ko ana aka zartar da ita sai da suka wuce Allah ya sami kira ya kira ce wannan biyar din kamar hamsin biyar din nan in ka yi ta kamar ka yi mi sallah hamsin a takaice dai a resume a gulguje wannan shine darasin baya da ya wuce ko kenan insha Allah kamar yadda muka ce mun tsaya a durusun wa ibar kuma yanzu zan mu tashi kenan insha Allah qala al-musannif rahimahullahu ta'ala mala Allah ya ji kanshi yake cewa ba'da kullu ba'da kulli mihnatin minha bayan kowane kamar ya ce ma duk wani bayan impress bayan impress kawai akwai wannan warwara an gane ko bayan jarabawa fala akwai warwara kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce mana fa inna mal usri yusra bayan tsanani tabbas akwai sauki to shi kuma wannan in an mashi ibrahim sai a buda mai wata hanya an can aka daure sai can a buda misali kaga da yaje banu saqif da yaje taifa banu saqif mutanen taifa suka jejjeyi annabi sallallahu alaihi wasallam suka hada shi da wawaye suka hada shi da sakarkaru suka holhoza mai jiki sai Allah ya ce mai وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتون can mutane sun kiya sai aka turo mai wani garke na aljannu garke za a ce ko jama'a jama'a na aljannu aka turo mashi suka ji ƙur'ani suka ce to ku saurara a yi shiru kuma wai jama'an nan na aljannu da aka turo mace da suka saurari alkur'ani na annabi yana karatu kur'ani sai aka ce mai shi falan ba ku jiya wallau ila qaumihim mundirin da aka yi da karatun kur'ani wai ba shi kenan ba sai suka rike koma su kai kuma cikin mutanensu, cikin cikin jama'a su eh ba a ce mutane ba tunda su ba mutane ba tunda cikin aljannu su shi yasa nace muku a ce garke cikin garke Allah mana gafara suka koma cikin aljannun jama'an nasu suka shiga kuma da'awa kenan ba su tsaya kansu ba nan mutane ba ba nusa ifi ba kunkiya to an kawo aljannu dudududu mun gane ko ka duba ka ga shi duk inda ya zo da tsanani sai a kawo mashi abin da ya yi sauki shi ne malam ya ce maka wa qad ta'arrada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam limahin al'azim yace annabi ya hadu ya bujurtu da wahalhalu masu girma masu yawa na farko mala ya ce ma daga ciki fa hazihi quraish qad saddat tariqahu fi wajhi da'wat fi makka na farko kaga quraishawa suka toshe mai yayi kira a makka suka hana shi suka toshe mai wa fi saqif aka zo yaje ta'ifa can ma suka toshe mai wa fi qaba'il arabi a cikin kabilolin larabawa ma suka toshe mashi wa haka mata hasar didda da'watin wa rijalatuha min kulli janib an gane ko suka sanya tsanani suka sanya wato ambargo tsakanin da'awa da zarcewa da'awa ta kowane hanya duk inda aksan zai kai sai a sanya wannan a sadde a toshe hanye kenan kaga da'awa sai ta ki tahiya kwata kwata suke hana da'awar rasulullahi ta tahi an gane ko mala yace ma wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam majin fi tariqihi ba ruwan shi sallallahu alaihi wasallam duk yanda ake kawai ci gaba yake da hanyar shi kira zuwa ga Allah wannan wani darasi ne ake nuna ma da abin da zaka lura duk yanda ake ciki kai ka san me kake kawai rasulullah ya ci gaba da kira zuwa ga Allah sabirul li amri rabbih yana mai matukar hakuri game al'amarin da ubangiji shi ya dora shi la ta'khudhuhu fillahi lawmat la'ib wato a tahiyar sha'anin Allah duk wani zargin mai zargi bai isa ba ni ya kama shi shi da can Allah yana yaban shi muminai sai ya ce wala ya hafu na fillahi laumata la'im ba su jin tsoron zargin mai zargi akan sha'anin Allah don haka kai ma in kana cikin sha'anin Allah duk yadda za a zarge ka a zarge ka wanda ya yaya makan shi ba ruwanka da shi can shi ya ja makan shi ba ruwanka wani kana ustazin ka kana ɗage wando kana rike menene kana tsaye da gemun ka kana rike asoki kana wannan ana ma wane ne wane ne ustazi kaza kaza kan hanyar ka ta kirki kake wallahi duk wanda ya maka izgili duk wanda ya maka izgili sanadiyar wannan addinin annabi ya ce a yi haka a ɗage wando a tsaye da gemu asoki sunna ne ya zo ya maka izgili sai ka ce mai abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'taziru kad kafartum ba'da imanikum wannan ba hadin ka bane ba qur'ani ka kama shi ka ce mashi Allah ya ce to wai daman kana ji in ka tambaye sai sai inna ma kunna nakhudu wa nal'ab bari kawai da ya dan kutsa ne muke ana dan wasanni ayi dariya har yanzu akwai su hannun mutanen suna ma ustazu ustazu da kai magana a ce a kawai da ayi wasa ne da dariya kaza kaza a'a ai Allah ma haka yace da ka tambaye su sai su ce a wasa dai ne muke yi da dariya a dan yi mujamala sai Allah ya ce ka ce musu wai da sha'anin Allah addinin Allah da manzan shi umarnin na manzan nashi kuntum tastahzi'un abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un da ayoyin Allah da manzan shi kuke yin izgili sai Allah ya ce musu la ta'tazuru kar wanda ya kawo wani hamzari ya ce wasanni ne muke wannan abin yana hudda mutum daga milla kad kafartum ba da imanikum ba mu muka dora maka alkaulasar ba ba mu muka dora maka ba yanzu wani zai ce su da an yi magana sun tabka kaulasar a da nassin qur'ani ne babu izgili a sha'ana addini an gane ko to shi yasa duk wanda zai maka izgili kai dai zarce zarce mai ke kan sha'anin kana addini in kana kan gaskiya an gane ko ya ce ma duk wani zargin mai zargi bai razana annabi ci gaba yake kawai da kiran shi yadda ya kamata an gane ko faja'at hadisatu isra'i wal mi'raj ala qadrin min rabbil alamin Allah subhanahu wata'ala sai ya kaddara annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi isra'i da mi'raji da shi an gane ko daga cikin wannan yana cikin wannan wahala ana mai izgili kaga isra'i da mi'raji da aka yi da shi dan a gwada mai yana da falala ne ya san falalar shi tunda daga cikin falalar da aka gwada mai kaga sai da aka tattaro mai annabawa duka ko aka mai da shi limamin su ya ja su limanci tun daga na ya nuna ma an shahi shari'a su su ma sun bi shi sun bi shi kan tahiyar shi suke an gane ko ya ce maka kuma dan eh shine mala ya ce ma min dunil khala'iq jami'an aka yi isra'i da mi'ra'i da shi duk wata wanda wata halitta ba ai wannan abin da ita ba min dunil khala'iq jami'an na'am wa yukramuhu ala sabrihi wa jihadihi kuma dan Allah ya karamta annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama shi akan haƙurin da yake da da jihadi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi domin ɗaukaka karmar Allah subhanahu wataala wa yaj'aluhu ma ikhwanihi min ar-rusul fi sa'idul wahid kuma dan Allah ya hada annabi sallallahu alaihi wasallam da ƴan uwan shi na daga cikin manzanni a wuri guda gaba ɗaya ya tattaro su wuri guda ya hada su ya ga ƴan uwan shi ai kaga yana da dadi yana da dadi sosai ko yanzu ka yi tunani ka gani ko a cikin jama'a yanzu aka ce ga ka Allah subhanahu wataala ya baka kayan muhulkin Annabi sallallahu alaihi wasallam ai kaga akwai dadi ka san akwai dadi ka ganshi da siffofin shi yadda aka gaya maka gashi gashi to shi kuma a zahiri ba a muhulki ba aka hada shi da annabawa ƴan uwan shi gaba daya kuma dai ya zama tasliya gare shi hakurkurta gare shi fa yakunu imam fa yakunu al-imam daga nan ya zama shine limami shugaba gare su wa qudwatan lahum kuma ya zamanto shine shagora ga wannan annabawan gaba daya wa huwa khatimuhum wa akhiruhum kuma shine na karshen su kuma shine mi shine na karshen su kuma shine cikamakin su mun gane ko walillahi masalul ala ka doka kai gidanku a gidanku kai ne menene auta sai ya kasance babanku duk in an tashi sai ya kira ka kai zai ba duka kudin kowa ka bashi an gane ko kai ke ajewa ya kake ganin darajar kaza ta bambanta da su kowa sai ya nan lallaba wurin ka ya ce Allah Allah mana gafara kaga kenan na an ɗaukaka kalmar shi an ɗaukaka darajar annabi ya gane duka yana sama gare su sallallahu alaihi wasallam mala ya ce na biyu daga cikin abin da zaka lura ka ɗauki darasi da fa'idodi na biyu mala ya ce ma inna shaja'atun nabi inna shaja'atan nabi sallallahu alaihi wasallam aliyatun tatajassadu fi mawajahihi al-mushrikeena bi amrin tunkiruhu uquluhum wa la tudriku hu fi awwali amrihim tasawuratihim yace yana gwada maka cewa annabi yana da kurjini da kuma menene sadaukantaka sadauki ne yana daga cikin sadaukantaka shi shine zai gaya ma yadda yake fuskantar mushrikai da wani al'amari wanda ya saba ma hankalinsu mun gane ko al'amarin ya saba ma hankalinsu ba su san da shi ba kuma tun farko ba su taba tunanin ma za a samu irin wannan al'amarin ba kuma sai ya zo ya bujurto masa da shi yanzu ala sabil misal rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ya ce musu shi annabi ne suka karyata an gane ko akan ya ce ana bai wahayi sun karyata naftari da a ce kai ne to akai isra'i da kai a wancan lokacin ka hadi kai simple abu ma ka ce an karyata to yanzu ka hada abin da hankalinsu lokacin in ba mai imani ba hankalinsu bai doka an gane ko kamar mu yanzu nan muna zamne naji naftari muna zamna a nan kawai mala ibrahim ya ce mana ya tafi maka yau isha'i ya dawo kuma kawai yanzu mu gan shi yanzu ya tafi kawai daidai minti goma ya tafi yau isha'i ya dawo maka kaga ai hankalin su bai doka kamar mu ma yanzu hankalin mu bai doka yau ta bluetooth aka halma shi ko ta flash tare zuwa aka halma shi ko Allah mana gafara. to shi ne su rishin imaninsu da yan Rasulullah hankalinsu bai ɗauka, can ba su yi imanin da madaman da shi. An gane ko? Yanzu kuma ya za a yi su yi imanin da shi. An gane ko? Ya ce ma wannan kenan sadaukantaka ce, wa wani yamna a hominal jihar bihi haufan min min muwajahatihim wannan abun bai hana su ba bai hana rasulullah ba ya bayyana abin da ke cikin ran shi wai dan kai ya ji tsoron fuskantar su haɗi kawai yake wattalaki na kirihim wastihza'ihim ko dan kai ya ji tsoron dan kasimi su mai istihza su mai izgili kuma su ƙaryata su yi garnama kan abin da ya faɗa musu fadaraba bi zalika fadrib bi zalika na'am fadaraba bi zalika sallallahu alaihi wasallam li ummatihi arwa amsal annabi sai yake buga ma al'ummashi mafificin misali na ka zamanto sadauki wurin haɗin gaskiya in gaskiya ce kilfile ukil ne kawai ka haɗe ta a zamna lafiya an gane ko in dai gaskiya ce za a yi kawai haɗin ta mun fahimta wannan ko fil jahar bil haqqi amama ahlul batil mala yace wannan dan dai annabi ya kwatanta ma al'ummashi kawai gaskiya ka haɗe ta gaban wato 'yan mutanen da suke na banza wanda suke son karye wanda suke sa a faɗi karye a a faɗa musu gaskiya kirikiri wa in wa in tahazzabu diddal haqqa wa janadu al harba wa janadu li harbihi kulli ma fi was'ihim ko da sun kasance suna contradict din wannan gaske kuma suna shirya akan su yaki wannan gaske kyalkan suwa alfa sai sun yaki gaskiya to kai ka tsaya dole sai ka haɗe ta an gane ko watakila a cikin mutanen na akwai wanda zai doki gaskiyar da ya gane mala ya ce abu na uku da zaka ɗauka ya zaharu imanu siddiq radiyallahu anhu alqawi fi hazal hadisul jalil ya ce a cikin wannan fi hazihil fi hazal hadasul jalil na'am a cikin wannan abubuwar da aka yi yana nuna ma gaskiya da tabbacin imani na kirki na abubakar na siddiq ana zuwa aka ce mai ba wa annabi bai gaya mashi ya ce kai kai kai abubakar kaji mutumin naka mi ya ce wai ya je baitul maqdis a cikin daren nan abubakar kun san mi ya ce cewa wallahi in dai ya hudu wannan magana gaskiya ne kai ya ce ni na gaskata shi akan abin da ya wannan ma imani sadikan nan zan mu zo mu dan ɗauki bayani da kaɗan daga cikin imanin abubakar siddiq akan annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi abubakar siddiq a kusa a nan babu wanda yake da imani a cikin sahaba da annabi kama abubakar shi ne ƙarshen imani da annabi wata ranar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya huto yana jin yunwa an gane ko sai ya taho da rasulullah ya taho cikin gari sai ya haɗu wani sahabin shi ya ce mu je ka ba mu abinci ya ce rasulullah wallahi yunwa ta fito ni ma a ta yi wurin wani aka haladu dai aka ɗan yi ɗan taro kowa yunwa ta fito shi babu abinci annabi ya ce ku taho mu tai suka je gidan abubakar ne siddiq ya gwambara mu abubakar abubakar ya huto annabi ya ce abubakar shiga hudo mana abinci abubakar ya shiga takin takin ya ɗauko abinci ya kawo a cikin wani kwano kaga ne ko kwanan shi karan kanshi kwanan yana bayyana abin da ke cikin shi ba irin tsangon miya bace da wane ne an gane ko ka san muka ce tsangon miya ba kowane kwano take shiga ba fi sabilillahi Allah ba kowane kwano take shiga ba Allah ba da gafara tun shi da tsangon miya Allah ba kowane kwano ake sashi ba ina wannan tattar musu din wanda suke saya san mil san san kat mil wala ba su sata wallo shi da tsawon biya je ka gani eh ba su sawa da kaga wani aksari in ka zo kwanan da aka kawo maka na abinci shi ke bayyana ba muke da kwai ciki Allah mana gafara na'am eh amma wannan saura za ku gane sharif zan ku gane zuwa gaba insha Allah Malam Ibrahim da ka zo kaga kwano saman tabul ka kalli yanayin shi ka san me ciki an gane ko to Abubakar Siddiq ya hudo irin wannan kwanonin wanda kawai sai a hankali karshe ne aka daga abinci masha Allah kala kala annabi ya kalli Abubakar ya ce Abubakar dama ana ce irin wannan a gidanka abubakar ya ce wallahi al'azim ya rasulallah mu ma muna cikin yunwa ne banmu da abinci ya ce kamar ya baku da abinci kuma a samu wannan a gidanka ya ce wallahi rasulallah banmu da abinci kawai na san shi abincin nan ya yi kaɗan ka ce a shiga a ɗauko shi a rasa shi mun fahimta shi ho abubakar babu abinci a gidan shi wannan wai imani ne annabi ya ce a je a ɗauko abinci kawai ya ce to shi ne ya san babu komi a gidan shi to wai abincin shi wannan abincin ya yi kaɗan annabi ya ce a ji a ɗauko shi a zo kuma a ki ganin shi kawai ya shiga ɗaukar shi ko babu sai ya zo yana zuwa kuma ga abincin nan yana zuwa kuma ga abincin da ya ɗauko ya taho da shi kenan daga ina aka zo da shi Allah mana gafara to kaga wannan yaƙini ne da abubakar yake da kan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu wanda yake sa annabi kamar abubakar mun gani yana kwance a saman cinya abubakar suna cikin gari hira abubakar sai ya gami wani koha ya ga kamar mai gidan yana son ya huto kuma annabi gashi yana barci saman cinya shi kawai sai ya sa hannu ya toshe kohai maciji ko kunama kawai ya sassara abubakar mai gida ya zo hutowa a tsare mai koha zai kawai ya sa ya sassara abakar a hannu abakar ya ƙi motsi wai kai ya motsa annabi ya tashi daga cinye shi yana barci zuwa ta karyo ma abubakar zuwa ta zo ta zo ta tsago a huska annabi ya halka ya ce abubakar lahiya kake wannan shi ci mai wani abu da ya cije shi maciji ko kunama ya mai addu'a ya warke kai tsaye wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam suna zamne da sahabbai sai ya ce abubakar tashi mu dai abubakar ya tashi ya biyo shi suka tahi bayan gari ya nuna ma abakar wani dutse ya ce ɗauko mana wancan dutse abakar ya ce wallahi ba da annabi ba ne ya ce ɗauko shi ba ne ya ɗauko shi shi wa annabi ya ce kawai haka ne yi za a kawai ya je ya ɗauko dutse ya ce yau ni tsiya ya ce na samun shi rijiyar nan suka zo baki wata rijiya ya nasa shi cikin rijiyar nan ya ce mu tahi suna aika san karasa dutse rijiya ya zai ce fancal ko ya ce tsambal aka ne ko suka saurara shiru ya ce mutahi suka koma bayan shekara annabi ya ce abakar tashi mutai karaka ne suka je aka zo baki rijiyar na ya ce saurara sai a lokacin ya ji wannan fancal din shekara guda ya ce kana tuna ya ce ka ya ce ba rau daidai war haka na kira ka nasa dutse ne ya ce na tuno ya ce shi ne sai yanzu ya isa annabi ya ce na rantse maka da wanda raina yake hannun shi au kama qala sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ladan shi bai cika wannan rijiyar ba bai shiga aljanna rijiyar da aka na samu dutse shekara guda sannan ya fada annabi ya ce wallahi duk wanda ladan shi bai cika rijiyar nan ba bai shiga aljanna nabi ya ce ma abakar mutahid suka dawo to kusan kusan abakar siddiq yadda yake daga nan sai ya yi masallaci ya fashe da kuka a sai kuka malam kai ina muka ga ladan cika irin wannan dj kai yanzu ladan ka san dai dj ta yi masallacin nan to ladan ma ta cika masallacin nan ya za a yi mi muka yi abubakar ne siddiq ya yi ta kuka umar ya zo ya ce abubakar lahiya ya ba umar labari umar ya nemi wuri Uthman ya zo aka ba shi labari ya nemi wuri aliyu ya zo duk wanda ya zo cikin sahabbai da an ba shi labari sai ya nemi wuri kuka malam wallahi akwai kura aka ce ko wallahi wannan ta yi ƙarfin kura Allah mana gafara guguwa ce wallahi annabi ya je kururuwa ya fito aka ce lahiya aka ce ga abin da abubakar ya ba mu labari annabi ya ƙara tabbatarwa ya ƙara tabbatarwa ai sai Allah ya mana gafara to ka gani in ba da Allah subhanahu wataala yana son mu ba da irin bonus din da aka mana da irin Allah ya lullumka mu lada duk aiki ɗaya lada nawa ila akhirul hadis ba duka hadisin ba muka kawo Allah bada gafara kaga Abubakar yana cikin mutumin da yafi kowa gaskata Annabi sallallahu alaihi wasallam wai yanzu akan wannan ne aka samu wata firka ta 'yan iska 'yan daudu karuwan banza suke zagin abubakar wai a wannan manzilan ne suke zagin abubakar kuma an kai magana su ce mine ne su ce su ne musulmi su tsine ma abubakar su tsine ma ummul mu'mini na aisha su tsine ma umar aisha radiyallahu anha rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam akan kirjinta ya rasu Allah zai baro annabin shi ya rasu akan wanda ba wannan ba wanda bai yarda da ita ba ya kasance Allah ya sanya ma annabi soyayyar ta fiye da kowa wani sahabi ya tambaya annabi annabi wa kai su a cikin mutane ya ce Aisha san shi kawai ya ce Aisha ya ce a cikin maza ya ce babanta eh direct uwa da uba wannan ya ake ce mashi diya da uba su ne mafi soyuwa na duniya gaba ɗaya ga annabi kana gani amma wai an samu wasu 'yan iska suke zagin su kuma suke iddiyayin su ne musulmi Allah ba da gafara Allah kare mu daga wannan aƙidai ai wallahi ko gobe ka ji wani ya zagi Abubakar ko Aisha ko Umar in yana in yana arewa i gabas da gudu karshen gabas dan ma ka kwada ka kaje kai gusum kuma a kewayo kawai i gabas nan babu hira haduwa Allah mana gafara shi ne mala ya ce ma kaga abbakar ana faɗa mai ya ce wallahi in dai shi ya haɗi na yarda da wannan abin ne abubakar kaga ya cancanta a ba shi lakaban asidir wannan abbakar kenan na'am mala ya ce abu na gaba abu na hudu anna salatun nabi sallallahu alaihi wasallam bil anbiya'i dalilun ala annahum sallamu lahum bil qiyada warriyada warriyada wato wannan abin da suka yi annabawa suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja ya ja su sallah yana limamin su yana nuna ma cewa distin bisin shi sun bi shine shugaban su shi zai jagorance su ka duba ai shari'a irin su ba dai bane ba ko an gane likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa an bashi shari'a shi da manhajin shi na rayuwa an gane ko to amma duk da wannan suka zub da wannan shari'a tasu da manhajin su ta rayuwa suka zo suka bi shi dukkan annabawa aka ce an gane ko wa anna shari'atul islam nasakhat shara'i sabiqa wannan jinsu da limanci ya nuna ma shari'ar musulunci ta shahidu wasu shari'o'i na baya an gane ko wa annahu atba'u ha'ula'i al-anbiya'i ma wasa'a al-anbiya'ahum an yuslimu bil qiyada li hadha ar-rasul wa risalatihi allati la ya'tiha al-batil min bayni yadayha wala min khalfiha wannan meka wuya da annabawan suka ya nuna ma cewa duk mabiya annabawa su ma sun meka wuya akan wannan dai mun gane ko misali ana me ake ce mashi ana yaki ko ana yaki sai shugaban ku ya bada wuya ba duka kun bada ba kowa zubdawa yake kowa min ka wuya yake a ga karamin misali aka yi gude ta president ya yi sinye duka yin kasa sun bi shikenan kowa ya bi haka ne ko to yanzu gashi su annabawan sun bi dan haka yau ba wani ya zo ya ce ma shi addinin wanda yake bi yahudawa ƙarya yake ba wani wanda zai ce ma ya ce ma addinin nasaranci yake bi kiristanci ƙarya yake hada annabi isa aka yi sallan nan tunda an ce bil anbiya'i jami'an mun gane ko duk sun bi kuma annabi isa da zai ƙara saukowa ƙarshen duniya an gane ko shine suka ce Allah subhanahu wataala ya ce ma wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum an gane ko bar rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya doke shi karshen duniya annabi Isa yana saukowa zai yi kira ne da mi kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo ya karya wannan salib gumki da suka aje nashi suka gicce ne wanda suke cewa nashi ne an gane ko ya kakkarya su yayi kira kan la ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenan babu wani addini inna dina inda Allahi al'islam shi duwa addini dai a wurin Allah shi ne musulunci kwaman yabta hirar al'islam dina falon yi kubala min huko wawo fil akhirat min alkhasiri haka ne aya ko duk wanda ya yi nifaci wani addini wanda ba musulunci ba ba a karɓa mashi alakhira kuma yana cikin tababbu gaba daya kenan tun da annaba aka aiko shi duk wani shari'a an shahida kuma ya tabbatar ma da annabawan da suka bi shi sallah kenan duk sun da shari'a ɗinsu sun dawo kan tafarke shi Allah mana gafara mala yace ahammiyatul aqsa ahammiyatu masjidil aqsa bin nisbatil muslimin nan zaka gane muhimmancin masallacin aqsa a wurin musulmi masallacin mi qudus a wurin musulmi iz asbaha masra rasuluhum wa mi'rajihim don saboda nan aka shi ya zama inda aka yi isra'i da annabinmu sallallahu alaihi wasallam kuma daga nan ne aka ɗauke shi aka yi miraj da shi don haka zaka gane masjidil aqsa yana da mahimmanci ila samawatul ula daga nan ne aka yi sama sama sama can da shi wa qad kana qiblatuhumul ula at-tayyiba fatratul makkiyya kuma zaka ga cewa ina ne da qibla wannan musulmi sai da suka yi sallah masjidil aqsa aka jima ana sallah masjid al-aqsa daga baya aka ce qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara amma da ina ake kallo baitul maqdis masjid al-aqsa hadha tawjihun wa irshadun lil muslimin mala yace ma wannan fadakarwa ne ga musulmi da hankalarsuwa su lura su gane cewa bi annahu bi anna bi an yuhibbu al-masjid al-aqsa wa falastin saboda musulmi duk wani musulmi ana son ya so masallacin aqsa ya girmama shi kuma ya so falastin gaba ɗaya balbar ma har cewa akai babu masallacin da zaka daure ta kankana suka kai ziyara sai su ukun nan da shi da makka da madina an gane ko Allah mana muwafaka ga duk wani musulmi ya so Aqsa ya so Falastin ga duk wani musulmi ya yi ma ƴan uwanmu na Falastin addu'a Allah ba su nasara Allah kare su daga ƴan iskan Yahudawa Allah mana gafara li'annaha mubarakatun wa muqaddasa mala yace saboda ita ƙasa ce mai albarka kuma mai girma shine ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu kaga Allah ya samu ƙasar wannan albarka malai ce ahammiyatu salatu wa azimu manzilatuha dan zaka gane muhimmancin sallah da girman mi da girma da matsayinta saboda girma da matsayin sallah Allah subhanahu wataala sai da aka yi Isra'i da Mi'raj aka farlanta mai sallah mun gane ko sai da aka doka aka yi Isra'i aka je da shi aka farlanta mai sallah azumi kuma ba haka ba zakka ba haka ba ka gani duka duka kawai da wahayi aka farlanta sa amma sallah sai da aka je aka amso ta Allah mana gafara mala yace na bakwai tahaddasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an muhataratil أمراض الاجتماعية وبين عقوبتها كما شاهد ذلك في ليلة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد لا بار أكن رش الله يا ود تكي شافر jama'a gaba ɗaya ta rashin lahiya ta daga cikin manahuci ta zunubi ta menene ta cikin jama'a gaba ɗaya wanda ya bayyana a lailatul isra'i wal mi'raj an gwada mai masu kaza an gwada mai masu kaza ga uquba su ga uquba su min al ghiba kaga na daga giba an mun tirada da gulma an gwada mai hukuncin masu gulma azabin masu gulma wa akala amwalil yatama zulman da masu cin dukiyar marayu zalunci kirikiri ay Allah subhanahu wa ta'ala cewa fa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf an baka tsaron dukiyar marayu an gane ko ci to wanda ya ci innal ladina ya'kuluna amwalal yatama ghulman inna ma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira wa akalu riba mala yace da cin riba an gane ko su ma an ga azaba su ba su tashi ranar kiyama sai kamar wanda shaidannu suka fizge su suka shafe su haka da masu zina yanda ake soya masu zina gaba ɗaya ana soya su cikin tanderu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu tanderu ake ce mai ko ana soya su soyawa ha da wutar jahannama Allah mana gafara Allah tsare mu wa man izzaka da masu hana zakka allazina yaknizuna zaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin alim an gane ko wattahawunu bil amana wa ghairi dalika da masu wulakanta amana da wani makamancin wannan duka an gwada ma annabi sallallahu alaihi wasallam uquba su dai bayan daya mala yace as'ila lil muraja'a tambayoyi da za a maka na kai revision ka gane in ka gane darasin kai ma da kanka mala yace mata kanat mata kanal isra yaushe ne aka yi isra'i mun faɗe shi a baya wahal huwa bi ruhihi aw bi jasadihi da aka yi wannan isra'in da ruhin annabi aka yi ko kuma da gangan jikin shi mun gan shi aw bi kiltaihima aw bi kilaihima ko kuma da ruhin da gangan jikin mala yace ma tambaya ta bi madha farada madha furida min al ibada fil mi'raj da aka yi wannan mi'raji tahiyan nan ta dare ta sama mi aka farlanta na daga cikin ibada yanzu ma mun yi magana ko tambaya ta uku mallam yace uzkur ma ta'rifu min fawaid hadhihi alhadisa ka bada labarin abinda ka sani daga cikin fa'idodin wannan hadisai wato ta Isra'i wal mi'raj kenan wannan ganin lokaci ya dan gabato ardu alal qaba'il kuma yana da dan tsawo kenan ba ma shige shi ba kenan gwanda insha Allah mu doke shi in Allah ya nuna mana satin sama muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu tashi ardu nafsihi ala alqaba'il yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga gabato da kanshi ya dinga bushirto da kanshi akan kabiloli yana kiran su yana kiran su musulunta yanda ya dinga da'awashi akan sauran kabiloli tunda kabilan larabawa quraishawa da banu saqif duk sun kiyamashi yanzu zai fara bushirto kanshi daga wasu kabiloli yaga ko sun kama mashi fatan abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi gaba daya kuskure da muka yi karamcin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya share shi daga kiran zanmu ya mana gafara shi Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu gaba daya ya karkare mana zanuban mu gaba daya ya ta damu a cikin aljanna gaba dayan mu ma annabiyina wa shuhada wa salihin fi jannati jannati na'im Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna lil qanitin ربنا قد هوائجنا وهائج كل من عوسينا بالدعاء ومن عوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا أرحم الراحمين وقد هوائج كل من له حق أن ندعو له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واهشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين اللهم إنا نشتكي إليك قلوبنا اللهم أصلح لنا قلوبنا ويسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا واهشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا واحد القهار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته